السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mutuwa mutu yau an yi shi ne a kan sakankan cewa da hukuncin Allah godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu mai cetonmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai da tsira da aminci da a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah na yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya tsoron Allah Allah zai sauka masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah badaɗayin Allah annabi ibrahim alaihi salam bayan ya yi tafiya mai tsawo ya ɗauki matarsa da ɗansa annabi isma'il alaihi salam ya kai su wani gungurumin daji wanda babu ya itace a wajen babu ruwa waje mai zafi wajen da babu baka jin mutum kowa sai kukan tsuntsaye ya ajiye su a wannan bugire ya juya zai tafi ya kama hanyar sham matarsa sai na tuna hajara ta biyo shi a baya take ce masa ko Allah ne ya ma umarni ka kawo mu wannan jaji ka ajiye mu ya ce eh kawai sai ta juya sai ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba wanda yana nuna ma yarda da Allah da imani da Allah na na hajira ta san waye Allah ta ce shikenan annabi Ibrahim ya tafi abinsa Allah ba zai tozarta su ba ka duba yarda da Allah madaukakin sarki ka kalli miƙa wuya wanda ake son kowane musulmi ya yi ga Allah madaukakin sarki kan abin da ya yi mu ne muka fi buƙatuwa ni irin abin da sayyidatuna Hajara ta yi lokacin da annabi ibrahim ya gaya mata musamman a wannan lokaci da muke raye don me dan imamin imanin mu ya zama ya karfafa saboda da yawa da yawa daga cikin mu muna ja'in ja da abin da Allah madaukakin sarki ya yi muna ja'in ja da hukuncin Allah madaukakin sarki ko ba inda yake kai mu karshen mu hasara karshen mu tabewa karshen mu rashin shiri da ubangijin mu karshe kuma duka a koma ga Allah madaukakin sarki babu yadda aka yi da haka aqidan mu ta musulunci shine duk abin da Allah madaukakin sarki ya zartar to mun tabbata ko da mun same shi ba daidai ba to akwai alheri a ciki a matsayin mu na musulmi duk abin da Allah ya zaba mana shine daidai da mu manzon mu sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mu ya gaya mana cewa al'amarin mumini dukkan sa alheri idan abun farin ciki ya same shi sai gode wa Allah ya ce kaga alheri ya tabbata gare shi idan kuma abin rashin lafiya ko cutuwa ko wata damuwa ta same shi ya ce shi kuma sai ya haƙuri to yin haƙuri shi kuma alheri ne gare shi da haka al'amarin mumini ta ko ina ta faɗi sha ne ya ku bayan Allah ta kankancewa da hukuncin ubangiji Allah maɗaukacin sarki yana tara wa rai nutsuwa yana sa rai ran dan adam sai fes yana sa imanin mutum ya kafu yana sa zuciyar mutum ta cika da yadda da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki duk wanda ya yi kauya gare shi yadda da hukunci da ya yi a gare shi to yana saukan masa da nutsuwa wanda za ta litsar da zuciyarsa rai ke zama ta nutsu ya zama yana da kwanciyar hankali haka nan zai samu wannan rayuwa sa'annan zai samu sakankancewa cewa duk abin da ya same shi a duniyar nan daman ba zai kuce masa sa'annan duk abin da ya kuce masa ba zai same shi ba wannan shine imanin musulmi idan bawa ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya yanke masa a wannan rayuwa ta mu abin da Allah ya yanke wa halittunsa to zai san duk hukuncin da Allah madaukakin sarki ya yanke to akwai jarrabawa haka Allah ya tsara duniya duk abin da kaga ya taho to akwai wata jarrabawa a ciki dan haka in ma da ne ya samu dan adam sai ya tuna cewa ba zai tabbata ba in ma rashin lafiya ce ta samu dan adam sai ya tuna cewa akwai ran da za ta kare duk abin da ya samu dan adam ya sani bayan tsanani akwai sauki Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan duk wani abu yana da lokaci shi yasa ɗaya daga cikin malumman musulunci yake cewa ka miƙa wuya ga abubuwan da Allah ya tsara ya kaddara saboda al'amari da kaga yana gudana a duniya yana gudana ne da tsarin da Allah madaukakin sarki ya yi masa kada ka kwana kana cikin damuwa saboda me shi Allah madaukakin sarki tsakanin jikkawar ido yake canja al'amari duk abin da ka sani abu ne mai sauki a wajen Allah ya canza shi ya kuma Allah ɗan uwan Nabi Yusuf alaihi salam sun yi masa hasada sun jefa shi a cikin rijiya sun hana shi zama ya ji daɗin mahaifinsa a matsayin shi na yaro da mahaifiyarsa an jarrabi annabi Yusuf da jefawa a rijiya bayan ya koma Misira aka jarrabe shi da mata wadda ta nemi lalata da shi a cikin gidan sarauta aka jarrabi annabi Yusuf da shiga kurkuku aka jarrabi annabi Yusuf da wasu jarrabobi amma bayan wasu 'yan shekaru sai sarki ya kira shi ya sanya shi ne mai kula da dukiyar kasar Misir ga baki daya da ƙarshe ma annabi Yusuf Allah ya mai da shi ne sarkin Misir ga baki daya wannan haka Allah madaukakin sarki yake lamarin mahaifiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da ta ji tsoro ana yanka yara kuma ga shi ta haifi annabi Isa annabi Musa alaihi salam Allah madaukake sarki da umarninsa ya sa shi da jefa shi a cikin teku cikin ruwa haka nan ruwan da ya dauke shi maimakon ya gudu da shi sai Allah ya sa ruwan ya kai shi gidan Fir'auna gidan wanda ake duk kokari a gudu masa ya zama don me dan ya zama sanadiyyar gushewar mulkin Fir'auna ya zama sanadiyyar halakar Fir'auna kuma don Allah madaukake sarki ya gwadawa waɗanda suke tare da Fir'auna su Hamana da Karuna da sauran rundunar su abin da suke ta gudu ya faru cewa sai ya faru wannan shine hukuncin Allah lokacin da nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam take faɗin kalmomin da take faɗi tana cewa kai tona dama na mutu kafin yau lokacin da ya tabbata ta ɗauki ciki na annabi isa ta ce da ma an manta da ni ba tun da daɗewa a lokacin da take wannan magana ba ta san me yake cikin ta ba ba ta san Allah madaukakin sarki ya sa manzo annabi sa a cikin cikin ta ba wanda an batar sa zai dawoma har ƙarshen duniya da haka haka Allah madaukakin sarki yake yin al'amuransa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekarar da ya rasa baffansa ya rasa matarsa sai na tuna Khadija yadda Allah ya kara tabbata a a gare ta a wannan lokaci a shekarar ne Allah ya jarrabe shi kafiran Makka in yana sallah sai su dauko tumbun wato dabba raƙumi su dora masa a gadon baya ba zai ba mai iya zuwa dauke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoro wanda suka dora masa ma sai na na Fatima Allah yadda Allah ta kare tabbata a gare shi ita ta zo ta dauke haka nan yayi ta haduwa da jarabawa aka kore shi a cikin garin Makka ya tafi ya shiga cikin kogon dutse kafare suna bin shi suna neman shi yadda za a yi a kamo shi amma me ya faru bayan wasu 'yan shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya bude garin Makka ya dawo shine mai baiwa shi ne yake yin haƙuri shi ake ba haƙuri shi ne yake cewa a barwa ne shi yake cewa a yi kaza a barkar lokacin da aka yi sulhul hudaybiya sayyidina umar kuna da labarin abin da ya faru yana ta wato kamar yana ja in ja da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi amma ba haka bane yana kokarin tsare mutunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin tsare darajar musulunci dan yana ganin bai kamata a wulakanta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai kamata musulunci ya tsaya ana masa wannan tozarci ba har abin ya zama fada zai barke tsakanin musulmi da musulmi amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama na sayyidatuna na na ummu salma ta ba shi shawara ya zo yayi aiki sabai suka tabbatar da komawa za a yi kowa yana aiki yana kuka ba a nan lokacin Allah madaukakin sarki ya saukar da albishir malaika jibril ya sauka da wahayi Allah madaukakin sarki yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lalle mun maka budi budi wanda yake mabayyani don Allah ya gaje maka abin da ya gabata na zunubinka da abin da ya jinkirta wannan duka albishir ne haka Allah yake yi in zai ba mutum abu sai ya jarabe shi ya kuban Allah ya zama wajibi ya jada kaddarar Allah domin abin da Allah ya kaddara wallahi sai ya faru ba wanda yake sai hana faruwarsa ba wanda damuwar mu ba za ta sa abin ya kasa faruwa ba kamar yadda kwaɗayin mu wani abu bai jawo wani abu ya faru da haka mu kwantar da hankulanmu arziki na Allah ne shi yake ba wa mutane kuma ya raba wa kowa ya ba shi kowa kuma yana samun sa gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta masa da haka kada tsoron abin da zaka ci ko tsoron abin da iyalinka za su ce dame ka ka dogara ga Allah madaukakin sarki kai ne ka tashi ka nema ka baro Allah al'amarin sa abin yana alinsa al'amari ne wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar kaman ajali ne Allah madaukakin sarki ran da ya rubuta zan mutu babu abin da zan yi na canza shi lokacin da zan mutu ba a yanda zan yi a lokacin zan mutu ranar da zan mutu dole ranar zan mutu a inda zan mutu dole a nan zan mutu ba abin da zan iya canza sai dai kawai dan adam ya bi kaddarar Allah madaukake sarki yayi hakuri da abin da Allah ya lantsa dai ya samu kwanciyar hankali sannan ya samu haduwa da Allah lafiya kai da da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zartar duk abin da kaga Allah ya jarabi dan adam da shi to karshen sa akwai aminci duk wahala da adam yake ciki komai tsawon sa akwai lokacin da zai kare akwai lokacin da za a wuce wannan wajen da haka idan mutum ya yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki abin da ya rubuta to shine alheri gare shi ta iya yiwa kuma abin da Allah ya rubuta ba shi ranka yake so ba wannan abu ne mai sauki to kai hakuri wani lokaci zaka ga jarabawa Allah madaukakin sarki sai ya sa abokinka ya mutu ba dan komai dan Allah yana son kai ka mutu kai kai hankali dan kai ka tuba ka gyara sai zaman ba kai ne ka mutu ba wani ne ya mutu wanda zai sa ka ce kai lalle ya kamata ka shiga hankalinka ya kamata ka gyara a cikin rayuwarka haka Allah madaukakin sarki yake yi sai ka ga mutum ya gyaru kafin shi tashi mutuwar ta zo wani lokaci zaka ga Allah madaukake sarki ya sa dan abin da dan adam yake samu na arziki dan kadan ne kuma wannan abin shi yasa ya dindifu shi yasa ya zama alai in ba haka ba wata kila da ya samu da yawa Allah ya san inda yake don ba kowa ne zai samu arziki ba ma ya ringa sallah wannan sallah da kuka gani wallahi ba kowa ne zai samu kudi ba ya ringa yi ta eh in kaga Allah ya baka arziki kana sallah kawa Allah godiya wani in ya shiga talauci ko ba zai sallah ba da kai ma an kaga ka talaka kana sallah ka gode wa Allah duka zabi ne na Allah madaukakin sarki haka kuma ya lahara kuma haka za a yi wani lokaci da rashin lafiya Allah madaukakin sarki yake taba mutum don me zai ya kai shi wani matsayi wanda aikinsa ba zai kai shi ba haka nan Allah madaukakin sarki yake yi sai kaga Allah ya ba wa mutum aljanna wanda take mai girma saboda mai hakurin da yi da jarrabawa ta rashin lafiya wani lokaci Allah ya hana mutum abin da yake so kamar yadda ya faɗi a cikin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki zai zuba wa mutane arziki ya baza musu da wasu sun wuce gona da iri shi yasa Allah yana saukar da arziki gwargwadon yadda ya so da haka kada ka yi in ja da kaddarar Allah ka kwatar da hankalinka ka ɗayyantar da harshenka da godiyar Allah kai ta gode wa Allah akan duk abin da ya same ka mai kyau kuma da kyau wannan abin da ya dace da mu kenan dan mu samu cewa wannan rayuwa mai hatsari lafiya Allah ta samu mu lafiya ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara mutanen duniya da kuma kiyama kada wani hukunci na Allah madaukakin sarki ya zo maka ka ringa wato koke wa bayan Allah a'a ka koka wa Allah madaukakin sarki kai ta gode masa kan irin jarabawa da yi maka saboda jarabawa za ta wuce wani lokaci da ba dan tsanani ba da mutane ba su san amfanin sauki ba shi tsananin yake sa mutane in sun shiga sauki su gane da ba dan duhu ba da mutane ba san amfanin haske ba da ba dan wato fari ba da mutane ba su gane amfanin ruwa ba haka nan da ba dan abubuwa na tsoro ba da mutane ba san amfanin wato zaman lafiya ba da ba dan jarrabawa da Allah madaukakin sarki yake mana ba da ranar tashin alkiyama diwa sun je gaban Allah ba su da wani aiki dan sai ya zama ba a jarraba su ba a yafe musu zunubansu da suka aikata ba yasa kowane dan adam yana fuskantar jarabawa babu wani wanda zai rayu babu jarabawa akwai fitina Allah yana yi ne wani lokaci kadan wani lokaci da yawa da haka duk yadda ta zo gurgurdan imanin mutum gurgurdan yadda Allah yake jarraba shi Allah madaukakin sarki ka jarrabe mu da abin da za mu iya Allah madaukakin sarki ka ba mu iko cin jarrabawan da za ka yi mana ya ku bayan Allah saboda ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa ka daidaita al'amarinka da Allah to ka yadda da kaddarar Allah ka yi ƙoƙari ka bi umarnin Allah ka bar abin da ya hana ku sani wannan shi ne hanya madaidaiciya ko da ka rasa duniya ga baki ɗayanta baka samu komai ba in dai kana da shiri mai kyau da Allah to ka yi nasara sa'annan duk abin da ka samu a duniya idan ya zama Allah na fushi da kai Allah kiyaye to dan adam ya shaɗe ya yi hasara Allah ka tsare mu da hasara duk abin da ya samu dan adam na jarabawa na baƙin ciki wato wajen ƙoƙarin wato ya yi ƙoƙari ya sauƙaƙa wannan tunani da abubuwa guda uku malama suka ce duk abin da ya samu dan adam na farko ya ce wannan jarabawa na ji daɗi da ba ta kasance akan addini na ba kusan Allah ya jarrabu mutum akan addini sai ya bar musulunci Allah ya kiyaye Allah ya tsare dan adam duk jarraba da soyayya tana yana nan a musulmi to sai gode Allah ashe tana da sauki tunda Allah ya bar shi a cikin musulunci sa'annan ya gode Allah akan bata zama ta bi wannan wanda yake ciki ba sa'annan ya sani akwai sakamakon Allah da zai biyo baya Allah madaukakin sarki zai biya shi kuma ka sani duk addu'ar da kake yi da wahala da kake ta yi duka wannan ba zai tafi haka kawai akwai lada da Allah ya maka tanadi ranar tashin alkiyama na dukkan abubuwan da ke suke samu dan adam Allah baya mantuwa shi yasa ɗaya daga cikin malaman musulunci yake cewa Allah madaukakin sarki yana da abin da ya tsara akan bayansa babu wani alheri sai abin da Allah ya zaba idan Allah ya tsara abu to kawai ka yi kauya gare shi baka da wani abin da za ka yi al'amura duka suna tafiya ne akan yadda Allah madaukakin sarki ya tsara su ba abin da zai faru sai abin da Allah ya tsara dukkan al'amura da ka gani ko da sun yi nauyi to akwai lokacin da za su zama su yi sauki saboda duniya ba tabbata za a yi ba da haka idan Allah ya jarrabe ka ka yarda da wannan jarrabawa ka yarda da ita ba ni yaye ma jarrabawa sai Allah Allah ka yaye mana jarabawa da muke ciki Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka karkar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزل له يوم القيامة أجرا عباد الله إن الخليل عليه الصلاة والسلام بعد عناء طويل من السفر ترك زوجته وابنه الرجيع إسماعيل عليه السلام في أرض لا ثمرة فيها ولا ماء في بقعة هارة جرداء لا آيات إلا صوت خفيف الهواء ثم قفل راجيا مجرما إلى الهوى الشام فلبثته زوجته قاجا تسأله آه الله أمرك بهذا قال نعم قال إذا لا يطيعون الله ما أجمل الذكر في تدبير الله تعالى وما أروع التسليم لما قد الله جل جلاله وما أهوننا في زمن أو بأبي أن نؤذب هذه المعاني الإيمانية التي غابت عن كثير من النفوس البشرية فعقيدتنا تعلمنا أن الله لا يكتب شرا أحدا ويقيننا بربنا أن الخير فيما اختاره الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أرسلنا أن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله عباد الله إن الثقة بتدبير الله جل شأنه تزيد النفس صفاء والروح نقاء والإيمان رسوخا وبقاء إذا ابتلع القلب العبد رجا بتدبير الله تعالى نزلت عليه سكينة الطمأنينة فهدأت نفسه وانبأن فؤاده وتيقن حينها وبعدها أن ما أصابه لم يكن ليخدعه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إذا كان العبد بتدبير الله تعالى في كونه وخلقه علم أن حكم الله تعالى مع البلاء وأن كل ألم وعناء لا يدوم وأن يكون له الب... ولا... ولن يكون له البقاء فما بعد العسر إلا التيسير وكل أمر له وقت وتدبير قال أحد العلماء جئ المقادير تجري في أعينها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غفلة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال عباد الله حسد إخوة يوسف أخاه وألقوه في جابة الجب وهربوه من حنان الأم والأب وابتلي بالرمي بالجئر وابتلي بالإجراء بالقتل ثم ابتلي بالسجن والقهر وبعد سنين من الآلام قال الملك ائتوني به فجعله على خزائن مصر وأصبحت عيون الناس تدمق يوسف وتجلب وجهه ثم صار ملكا لمصر خافت أم موسى على وليها من فتش الصبيان الذي يقتل الأبناء والصبيان فألقته في اليم بأمر الله تعالى فساقه اليم إلى بيت من خافت منه عليه ليكون هذا الولي سببا لزوال ملك فرعون وهلاكه وليري هو وهامان وقارون وجنودهما منه ما كانوا يحذرون زرفت مريم بنت عمران كلماتها وهي تعالج ألم المخالب يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ولم تعلم أن في بدنها رسولا ونبيا عليه الصلاة والسلام فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه وزوجه في آن واحد ولي قتل الجذوم على ظهره وهو ساجد فما قام وأخرج بعد حبس مذلب عليه الصلاة والسلام فآوى إلى الجاد تلاهبه عداوته ومدافع المؤتدين الكفار ليعود إليهم بعد سنوات فاتحا عزيزا وممكنا ممكنا عليهم وممينا عليهم كريما جاء المسلمون يوم يوم الحديبية وجعل عمر يجادل ويراجع لم نؤل الدنية في ديننا حتى كان الناس يقتل بعضهم بعدا لما حلم